hadisi wanda ake kiransa mu'allal da an sa'idin shi ne hadisin da wajen ruwaito shi a maimakon ake za a amfani da haddasana ko haddasani ko a habarana ko a habarani ko an ba'ana ko an ba'ani a duk ba amfani da wannan ba sai aka yi amfani da an misali irin wannan za mu ga yana yawan zuwa a wurare da yawa a buwata وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر يقول يقول عليه وحدثني أما بعد sai zama an yi amfani da al'am wannan shi hadisin da aka yi amfani da an wajen waito shi kamar an malikin an nafi alilu umara rayu da kala an da kula da kula da kula kala sunansa mu'an'an ma'ana mu'an'ani wato an waito shi da amfani da kalmar an ba da amfani da kalmar haddasa ba a nan gaba idan karatu ya yi gaba za mu ga cewa akwai ɗan wani bambanci kaɗan tsakanin inda shi hadisi ya zo da sigar haddasa na ko haddasa ne da kuma inda yake ya zo da an yanzu dai an ba mu suna amma a nan gaba za a dawo a faɗa mana wato yawon mafi ne yanzu zai gane wannan sura hadisi wanda yake mu'anani shi ne wanda yake ya zo da sigar amma idan hadisi ya zo da sigar haddasana ko a habarana ko haddasani ko a habarani ko an ba'ana ko an ba'ani ita mu haka ya ta tafiya har ƙarshe ko wannan ba za a yi kiransa mu'anani ba suna kira su ma'anani ne inda yake ya zo da sigar al'am don lokacin hadisi ya ta zama farkon sa ba mu'anani ba amma a ƙarshe ya koma mu'anani wani lokacin kuma ya sa ya zo tun farko har ƙarshe mu'anani wani lokacin ta ya zo an ana a farko ne amma a ƙarshen sai koma ba an ana wannan dai shi ne nau'i na goma sha ɗaya nau'i na goma sha ɗaya shi ne ya tafi mu'annan wanda aka rawaito shi da siga an an an sai na sha biyu wa muhamu hadisi wanda ake kira mukan mahaɗi da rawin shi ne hadisin da ya zamo a cikinsa akwai wani mai waya akwai wani wanda ya ruwaito hadisin nan ya san da ba a ambace shi ba shi ainihin abin nan a gane iri biyu akan samu mutane dangane da istinari istinarin hadisi akan samu kuma hadisi mutane a cikin mataninsa misalin mutane dangane da istinari malami ne wani hadisi ya ce na karbi wannan hadisin daga wani mutum ko kuma ya ce wani ya yi hadisi ya ce ya karba daga wani mutum ba a kan shi wane ne wannan mutum ba wannan hadisin ya zama mutane ne dangane da sinari shi hukuncin hadisi mutane in dai ba ta inda aka ba aka gano sunan wannan wanda aka rike sunan nasa ba a faɗa ba hadisi in dai zama mutane ne a sinarin ba to hadisin nan da zauna ne ba inda ta shere ba hadisin da ya zama mutane ne ya zama rarrauna in dai ifhamu muhamu a sinarin abin da ya sa aka ce rauna ne saboda an faɗa a baya wajen da hadisin hadisi da gaɗace cewa sai ya zamo wanda ya wato shi adali ne mai kiyaye hadisi shi ma kuma ya karɓa daga adali ne kiyaye hadisi tun daga farkon islamin har zuwa ƙarshe to a nan da yake an kawo wani wanda yake boka ba a faɗi sunansa ba ana kan waye ba tun da ba a faɗa ba shi yasa ba a gano adali ne ko ba adali ba mai kiyayewa ne ko ba mai kiyayewa ba shi yasa a ce wani karabi daga shawarta a ce wani hadisi ingantacce ne a nan ya zamo ba shi yasa hadisi za a ce rarrauna ne ke kai idan tsohon wajen an faɗi shi wannan mutumin da a nan ba a faɗi sunansa sai kuma ne ya faɗi da yawa sai da yin kaga hadisi wanda wani a cikin wanda suka wani ba a faɗi sunansa ba a kamar tuni kamar ka zuwa wuta wuta sai ka ga annan an fito an faɗi sunansa kowa don an faɗi sunansa a wani wajen in ke nan sannan ibrahim ya tashi kenan inda za a dogara da nan inda an faɗi sunansa in ya zama mai kiyayewa ne aka inda mai kiyayewa sauran sun zama haka a yi kiyayarwa ingantacce domin ya zo wani da an yi mota wani tsira da yiwa na kan ya yi kiyayarwa ingantacce kenan wannan kenan mokani a sanin tsarin samu kami kuma a madani shi wanda samun ikari a madani ba ya rage matsayin hadisi ba ya taɓa matsayin hadisi a gaba da misali hadisi ya ga wanda kawaito shi a mutattu ne a yanayi ne masu kiyayewa kin ba kai tsira da na ƙarshe sai a a ƙarshe aka ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da manzon Allah ya ake kaza kamar wanda ya kace wani mutum ya zo ba a da sunan sa ba shi ma wannan mutane ne amma ita a majali ne ba a yi tunani ba dan yana da wata cewa yaso suna da wasu wasa ke a amma wannan wanda hadisi ne ke magana a kan sa ne ba a faɗa ba shi ya sa ne wannan shi ake kira mutane a majali dan wa hadisi mutane a majali sai ya taɓa matsayin hadisi ba ya taɓa matsayin hadisi wannan gaba daya wato yadda ya gaske yana nan da idan an samu mutane a madani wannan ne shafa hadisin ba na shafa hadisin ba ne ne yau mu kawo ma fi da rayu na nisa sai nau'i na nawa na goma sha uku ya ce kudu ma da na firdalu ya hadisi yana masu wani kashi sukan wani kashi ya kan mamana yanzu misali a cikin shafa hadisi ma iya cewa ba wanda yake ya ji ya nuna sahi na Buhari inganci. Ma iya cewa ba wanda yake inganci. Amma Buhari ne a wannan littafi na ya kama ya kuce dubu bakwai da ɗari biyar daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko da yake wa'yansu ya maimaita su ne amma in sanadar da yake ya kawo daga gare su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kun kai dubu bakwai da dari biyar da sarkin hada wani uku to amma idan muka duba sai mu ga sanadar da suna bambanta tsakanin a cikin yadda sai sunan na buhari akwai wasu hadisai guda ishirin ne ishirin da biyu ne kawai ba su haura ba ko da duk ba su kai ba a cikin dubu bakwai ɗin da ɗari biyar da wani abu amma duk ɗari ne kawai wanda a cikin su tsakanin shi Buhari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne za a ga Buhari ya karɓa hadisin wajen malaminsa malamin ya karɓa wajen malaminsa shi ko malamin malamin na ka ce zama sahabi sahabi ya karɓa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga irin wannan hadisan tsakanin Buhari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne kawai wanda wannan ake kira sulasiya da buhari hadisan da buhari ya ruwaito wanda tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin su mutum uku ne kawai guda ashirin da biyu ne kawai a cikin jami'in sarki domin wajen kuma sai ta yi tsakanin buhari da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mutum uku ne akwai tsarishe na mota da za a ga ya kawo wanda su zama tsakaninsa da allah sallallahu alaihi wa sallam misali ya ka kama a jirgin waje Abdullahi Yusuf Abdullahi Yusuf din nan kama da Imam Malik ne a kama da wajen Imam Malik Imam Malik da ya kaba wajen Nafi Nafi ya kaba wajen Abdullahi Umar idan ni ke zo haka Buhari yake masala da sanna Abdullahi Yusuf amma Allah ce Ali Umar Allah sura Allah sallallahu kaza anan ya zo tsakanin Buhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu musulmi wani lokacin ya ce ta kanta ya zama tsakanin buhari da manzara su da zai suna an samu mutum biyar wani lokacin aka samu mutum shida to haka abu ne to yanzu malamai a cikin kowanne a irin wannan sukan ba shi suna shi ne wannan nau'i na goma sha uku wa kudu ma Allah ke zanu da hadisin da wa'anda ta ba na na ta zama ba su da yawa to ala irin wannan shi ake kira ya samu daukaka irin wannan shi ake kira sai sinadu adil yanzu kamar a fitar da ishirin da biyu da aka ce buhari ya dawo wanda tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su duk uku ne to Buhari za a ce ya samu umuki a cikin su kwarai inda ya zama tsakaninsa da manzon Allah su uku ne kawai wani turu kishiyar hadisi wanda yake ali za a nazi kan sahara shi ne matsalar kamar tsakanin Buhari da manzon Allah su samu sun shida ko kokas wannan sai a ce sashi ya yi kansa ko yaushe malamai ke sukan ce ulumul ulumul isna abu ne wanda yake mai matsayi ni ya cikin da inganci bane ne ya gamu da rauni in ya gamu da rauni wannan ulumul sai ya zama ba a suna ba amma ce ulumul isna ya gamu da inganci ya da inganci sai ya zama wani abu ne na nuna ɗaukar hadisin da za ka ruwa su tsakanin ka da manzara sunan za ka rinka da zama mutum goma ya fi ɗaukaka fiye da wanda za ka ruwa su a ce tsakanin ka da manzara sunan za ka sun kai mutum goma sha saboda wannan ya nuna kusancin ka da manzara Allah sunan za ka rinka a nan gaba za mu cewa shi kan sauro wannan iri iri amma dai a yanzu mu gane wannan kawai cewa ayi hadisi wanda ke ayi shi ne allazi kan nasu jari hadisi wani ka sabi ne kuwa shi ne rikul hali a shi ne nau'i na goma sha hudu ke hadisul hali alhadisul hali shi ne nau'i na sha hudu alhadisul sabi wani shi ne kishiyar hali shi ne nau'i na sha hudu sai nau'i na sha biyar shi kuma yake cewa wa ma arsahu ila al-asad wani hadisi da ta dangana shi da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba da shi kansa manzo ba sallallahu alaihi wasallam min ko magana nan maza a hadisin nan magana ce kamar cewa Abdul Umar ya ce kaza ko Abdul Mas'ud ya ce kaza ko Abdul Umar ya ce kaza ko Abdul Zubair ya ce kaza ko wani su ne daga sahabban annabi Allah ya yarda a gare su gaba daya wakilin ko ko aikatawa ne nan umar ya aikata kaza abu hurairah ya aikata kaza sai na umar ya aikata kaza to bi irin wannan a hawa mawdu'u sai ake kira hadisi mawdu'u mutum wanda yake an san shi an san shi hadisi mawdu'u shine hadisin da yake iyakarsa ba bai kai da annabi ba saboda ba da ba sai annabi ne yake ba cewa da sahabi ne yake wannan hadisi shi ake kira hadisi mawku malamai da yawa suka ba kan cewa abin da aka dangana da sahabi ma ana iya kira sahabi amma akwai wasu malaman yadda nan gaba za mu da suka ce dama in an ce hadisi na sai abin da yake an dangana shi ga Allah kawai saboda ba da sallah shi yasa kenan a ce maka duni da wannan mawku da su amma suna da suka ce a wanda aka dangana ma da sahabi ana kiran sahabi wanda aka dangana ma da tabi'i ana kiran sahabi ya sa ce a hadisi aka samu marfu'i shi ne wanda yake ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da kaza kaza wannan hadisi shi ne marfu'i wa ma urifa lin nabi marfu'i ya kuma hadisi ya zamo mawdu'i ne shi ne wanda iyakarsa sahabi ba a dangana shi ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam sahabi ya ce kaza ko ya aikata kaza shi ne wa ma arabta hu ila al-asali min qawli mutilin fa wa hukumun mutaya kuma hadisi ya zamo an dangana shi ne ga tabi wanda shi ne ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma ya ga sahabbansa ko wani a cikin su ya karba a wajensa irin wannan kuma ake kira matsaloli wa ma da talibin kowar matsalo shi ya sa wato bayan nau'o'i goma da muka sani a baya a yau ga shi mun samu guda biyar kuma mun haɗa muna da goma sha biyar mun sami hadisi wato mun sami hadisi wanda yake mukali ko mukali mun sami wato mu'anani mu'anani na farko sannan mukali sannan ƙari sannan cikin sanadin sannan kuma mawuku sai mu haɗa da nau'o'i goma da muke da su a baya ya muna da sariri muna da hasan muna da ra'ibi muna da marfo'i muna da makasu muna muna da musarsari ko musarsari kuma ala wajen hada mutu amma wallahi kan amfanin haka da za ka kana haddasani da'ima wanda amma haddasani tarasa sannan muna da azizi muna da to waje ne mutunani muna da mutunani muna da mutasiri muna da mutunani muna da mutasiri sannan muna a musarsari sannan kuma muna da azizi muna da mashhur ne goma da da muke da su goma da da muke da su su kuma ga guda biyar yanzu da aka tsara an faɗi mu an hali wani shi ne wanda aka rawaito da an an an an ba shi an rawaito da aka sana ko a habarin an faɗi mutane shi ne wanda ya zama a cikin mutane da isnadu shi ne wanda a isnadu na ka zama akwai wanda ba na akwai ba mutane da mace ne shi ne wanda a matsayin da zama akwai wanda ba a don ka dace wa shi mutane da isnadu shi ne yadda ke taɓa matsayin hadisi amma mutane na matari wanda bai taɓa matsayin hali sannan an faɗi kuma hali shi ne a gaji ka za su dare an faɗi kasbaɗe wani shi ne ke shira hali shi ne a gaji ka su za su dare an faɗi kuma hadisi wanda ya ke makofi shi ne a gaji korefa إلى الصحابي نعم الحديث الذي أريد إلى الصحابي نعم فإنه مشاهد نعم نعم وعن عنك عن سعيد أنكر عرفه ما فيه راو ليس نعم وكل ما كلت رجاله ألا ورثه ذاك الذي كان نزل نعم وما أردته إلى الأصحاب من قول وفيل فهوى موقوف نعم تعالى يقول Allah ya amfani mu da ilimin Allah ya sa mu zama muna cikin wanda hanyar sallallahu alaihi wasallam ya yi su addu'a saboda kokarin su na kiyaye hadisin ma'am da rayuwar Qur'an da ne a makala fi kawa a'a ba a dana ka ba su ya Allah ya sa muna cikin wa'annan kuma Allah ya sa kawo da bakin mu Allah ya sa karatun mu ya zama hujja ce ga yin duniya da kafin fara zama mai amfana mu ne duniyar mu da lafiyar mu Allah za mu yi ka yin aiki da abin da muka sani da al'ajiya ya rubuta da hali na wanda za su yi da bin amara za su aiki da ilimin da Allah ya tsara da kare a kanmu Allah ya gyara mu da kuma kuskure na namu a cikin baiwar sa. Ya Allah ya yi masa ya